أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Sale mai langi a nan unguwar Buba Shango a fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Kitabut Tauhid littafin babban malami al'alama a sheik muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin lahadi dare na litinin wanda hakan ya yi daidai da 29 ga watan biyar na musulunci watan jima'a da nil'ula yau shi ne duban fari kenan akwai yiwuwar a samu labarin ganin watan a yau in kuma ba a gan shi ba sai gobe in Allah ya kai mu yau kuma ya yi daidai da ɗaya ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2024 wannan lissafin ya nuna mana cewa tsakaninmu da ramadan wata uku cikcik kenan ba wai kwana 90 ba wata uku akwai bambanci da kwana 90 da wata uku yawwa ina fata kun gane yawwa yau wata uku daidai tsakaninmu da ramadan in Allah ya yi muna da tsawon kwana Allah ya kai mu ramadan da imani a makon da ya gabata malin ya mana karatu cikin babu shafa'a babun da yake magana game da ceto ceton da zai faru a yinin alkiyama wadda muna fatan Allah ta'ala ya samu na cikin bayansa da za a cita gobe alkiyama mun kammala wannan babi har masa'il nasa gaba daya ya kuma za mu tashi babun kaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a shafin littafi na 36 ya kuma wannan darasin mu shine na darasi na 14 a littafi darasin mu na 14 a littafi insha Allah a fejin littafi na 36 farkon fejin ina ba ta an gani malike cewa babun wani babi qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar wanda baka shiryar da wanda kake so Allah ke faɗa wa manzon Allah wannan sako kai tsaye kai baka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha shi Allah ta'ala shine yake shiryar da wanda yake so cikin bayinsa Allah ka shiryar da mu ya rabbal alamin wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah kuma shi ne mafi sani ga masu wanda suka shiryu Allah shi ne mafi sani ga shiryayyun bayi ita shirya ba wai magana ba ce ko ta kama ko ne ne da ɗangada ma shirya mafi ƙarfi a zuce take kuma Allah shi ne mafi sanin wanda ya shirya a cikin bayi shi Allah ta'ala ka samu na cikin shiryayyun bayinka to wannan aya ta yi magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shirya da wanda yake so ba ma'ana kamar shiryar ba a hannunsu take ana bayanta a wata ayar kuma Allah ta'ala ne cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim haƙiƙa kana shiryarwa zuwa ga tafarki madidici a can an ce yana shiryarwa zuwa ga tafarki madidici anan kuma an ce bai iya shiryar da wanda yake so ana ganewa kun ga ayoyin biyu kamar akwai tanakudi kamar akwai tufka da warwara kuma abin aka bi ta hanyar ilimi da bayani ba wata tafka da warwara ce na farko malaman suka ce ita shirya kala biyu ce akwai hidayatu irshadi akwai hidayatu tawfiqi hidayatu irshadi shirya ta nusarwa da faɗakarwa da yin wa'azi da hana mummuna da umari da kyakkyawa to wannan shi ne aikin da annabi ke aikin da duk wani mabiyin annabi a wannan lan yake an fahimta shine hidayatu irshad abu kaza da kyau abu kaza ba kyau abu kaza haram abu kaza halal abu kaza sunna abu kaza bid'a abu kaza tauhidi abu kaza shirka an fahimci wannan ita ce shiryar da manzon Allah yake yi da sahabbai da sauran masu da'awa amma akwai hidayatu tawfiqin wanda Allah ne kadai yake yi daukan wa'azin a sahi a zuciya har zuciya ta yi aiki wannan aikin Allah ne an fahimci maganar a ce yauwa da ya ji wa'azi iya aikata ba daidai ba ya ji ya gyara to wannan nufin Allah ne wani iya sakaci game da abu kaza to sai ya ji wa'azi wajen karfafa gwiwa kan aikin ya je karfafa gwiwa yake yi to wannan nufin Allah ne da yawa za a ji wa'azin amma ya jira a zuciyar a yi aikin ba za a yi ba kamar halayen da al'umma jewa suke shiga yau ke ana gane da kyau wani kuma daga nesa ma zai ji amon lasbikar ko ya ji wa'azi ya ji gabar da yake kuskure kuma Allah ya ba shi ikon gyara to wani ne shiriya ta taufiki wanda Allah ne yake yin ta shiriya ta irshadi shine aikin da manzon Allah da sauran masu dawa su kun ga babu cin karo da juna kenan shiriyar da manzon Allah Allah ce ba a hannunsa take ba shiriyar da za ta tsaga zuciya har ta ba da aiki amma shari'a ta abu kaza mai kyau abu kaza ba kyau abu kaza hanyar aljanna abu kaza hanyar wuta to wani tana hannun mazan Allah shi ke ina ba ta kuma fahimta to wannan shine abin da malai ke nufi to wannan aya kuma kamar yadda malamai suke ta bayani akan ta ga hadisi a karkashin ta ta sauka ne game da kissar Abu Talib mahaifin sai na Ali radiyallahu anhu Abu Talib baffa ne ga manzon Allah dan uwan Abdullahi ne abdullahi mahaifin mazan Allah to da abdullahi da abu tsari to uwa ɗaya ma'uba ɗaya suke aka ce uwa da ƙani ne to lokacin da mazan Allah dama tun iya ɗan wata shida aka ce a ciki mahaifinsa ya rasu mazan Allah bai zo duniya ba mahaifinsa yana da rai bayan ya zo shekara ta kai hudu haka sai mahaifiyarsa Allah ya karɓi rayuwarta daga nan sai kakansa abdulmuttalib ya ɗauki renonsa shi ma shekara biyu allah ya karɓi rayuwarsa to daga nan sai dawo wajen abu ɗalib babbansa ke to zaman sagun abu ɗalib a nan ya daɗe har ma ya auren na na khadija radiyallahu anha iya tare da abu ɗalib a matsayinsa na babbansa na wanda kuma ke kula da rayuwarsa kuma har ma aka fara masa wahayi ya zama annabi suna tare da abu ɗalib ya ba shi kariya ta ko'ina abu ɗalib ya hana a cutar da mazan Allah ta kowane fiska akwai lokacin ma da ƙwarisha suka zo suka ce tutun da mun ce ka hana ɗanɗan nan naka yin abin da yake faɗa goma ka ba alloli ba ne kaza da kaza to mu yanzu ga wani namu nan saka wani saurayi matashi saka ce abu ɗalib ya riƙe shi a matsayin manzan Allah ya kuma ba su annabi su tafi da shi ya ce ta yi kun wutar da hankali ku kamun ɗanku na raya shi kuma ku da ba ku ɗana ku ku kashe shi yana ka taɓa wannan daga nan abu zafi su to manzo Allah ka daina wannan abu mancin da ban zita da fitina ya ce wallahi shi ma bayin sa bane yin Allah ne sako ne na Allah ya ce a isarwa da bayin Allah shi ma ba raɗe kansa bane daga nan abu ɗalibi ce to ka je ke kai ba abin da zai sami ka matuƙar ina da da ke iya cikin manya a cikin ƙwarin shawa ana jin maganarsa ana fahimta to ayat ta suka game da kissar rasuwarsa irin abinda manzan Allah ya samu na kariya abu abu ɗalib ga dangantaka na faffansa ne ga kariya ne ba shi to kuma abu ɗalib kashi ya zo mutuwa amma iya nema ya mutu ba musulmi ba wannan abun ya tayarwa da manzan Allah hankali manzan Allah bai ji daɗin hakan ba manzan Allah ya yi ya yi ya ga abu ɗalib ya furta kalmar shahada kafin ya mutu amma bai yi ba domin ya san duk alaƙarsu da shi inda ya mutu ba a kan musulunci ba to Allah ba zai masa rahama ba Allah ba zai ba shi aljanna ba manzan Allah wannan abun ya dinga tunawa abun yake damunsa ana fahimta to ga fasarar abin da ya zo cikin hadisi wa fi sahih ya zo cikin sahih al-bukhari an ibn musayyib daga a sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya kara masa aminci da yadda an abihi da babansa yace lamma hadarat abu talib alwafat lokacin da abu talib mutuwa ta zo masa alwafat shine almautu kenan ana ganewa yayin da mutuwa ta zo wa abu talib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo wajensa sai ga manzon Allah ya zo ga abu talib shi kuma iya kokarin mutuwa wa indahu abdullahi bin abi umayya wa abu jahal sai zai manzo Allah ya samu Abdullahi bin Abi Umayya da Hida Abu Jahal sai ya same su a gun Abu Dalib din ana fahimta fa qala lahu sai manzo Allah ya ce da Abu Dalib ya am ya baffa shine am ya baffa da qul la ilaha illallah baffa ka faɗi wannan kalmar ba tunda kana gargarar mutuwa ka ce la ilaha illallah wannan kadai nake so da ji kafirta kalimatan uhajju laka biha inda Allah idan ka faɗi wannan kalmar to ni zan tsaye ma akan ta a gaban Allah gobe alƙiyama za mu azaba in dai ita ce ƙarshen maganar ka to duk abin da kai a baya na bautar gumaka da shirka da waye duka Allah ta'ala ba zai ma azaba akan wannan aikin ba kun ga wannan iya cikin girman kalmar la ilaha illallah yasa hadisi ya inganta manzon Allah ke cewa man kana akiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna duk wanda yayi dace yayi sa'a yayi nasara karshen maganarsa a duniya la ilaha illallah shine karshen furcin sa a duniya to manzon Allah ce shiga aljanna Allah ya mana arziki da wannan Allah ba dan halimu ba Allah Allah dan girman ka dan fadin rahamarka Allah ka sa karshen maganar mu a duniya ya zama to la ilaha illallah Allah kamar na arzikin wannan ya rabbal alamin Abu Talib manzo Allah ke cewa ya babba na ka ce la ilaha illallah idan ka firce wannan kalmar to kalma ce da ni zan tsaye ma akan ta gobe kiyama Allah ba zai saka cin kafirai ba duk irin azabar da za a yi wa kafirai to kai banda kai Allah zai ma rahama zai ji kanka zai baka aljanna fa qala lahu ko kuma fa qala lahu da Abu Jahil da shi abdullahi bin abi umayya suna tare da shi da ba ya suka ce da shi a targabu an millati abdul muttalib yanzu zaka zaka zaka ki kwadayin addinin iyaye da kakannu yanzu zaka dau addinin yara abu jahil da hida abdullahi bin abi umayya suka fada wa abu abu talib a targabu an milla abdul muttalib yanzu shikenan zaka biya maganar yaran nan ba za ka yi kwaɗayin mutuwa kan addini iyaye da kakannu ba kun fahimta ga abin da maza Allah ya faɗa masa ga abin da kuma waɗannan manya-manyan kafiran suka faɗa masa kuma su ne tsaransa su ne sa'allonsa an fahimta su ne abokansa kuma shi manzan Allah ga haɗarin da yake hango masa ya mutu ba a kan kalmar shahada ba amma su kuma waɗannan miyagun abokai suna ƙoƙarin hana shi furta wannan kalmar yanzu abin da wannan yaran ya faɗa yi za ka maimaita ba za ka yi kwaɗayin mutuwa kan addini iyaye da kakanninka ba fa'ada alaihin na biyu sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya ƙara maimaita ba cewa ya amkun la'ilaha illallah ya babba ka ce la'ilaha illallah su ma fa'ada su masu suka maimaita cewa a cargabu an millati abdul mutare yanzu ba za ka nuna kwaɗayin mutuwa kan addinin iyaye da kakanninka ba an fahimta da ƙarshe dai an ce ƙaddara ba ta jin addu'a ko? fakana akiru makala ya zamto ƙarshen abin da shi abu ɗalib ya faɗa kuwa ya ce kuwa alamillata abdulmutalib sai ce shi iyakan addinin iyaye da kakannu iyakan addinin gargajiya wani shi ne ƙarshen maganarsa bai ɗau maganar manzan Allah ya furta kalmar shahada ba sai ya mutu kan shawarar da abu ɗali abu jahal da shi da abdullabin abin waya suka bashi an fahimta wa aba an ya ƙola la ilaha illallah sai abu ɗali beki ya faɗi la ilaha illallah fakalan na biyu sallallahu alaihi wasallama duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la'astagfiranna laka malam an anka ya ce wallahi zan dinga nema ma gafarar Allah matsar ba a hana ni ba ana gani ba duk da ya mutu akan addinin gargajiya da iyaye da kakannu manzon Allah ya ce wallahi zan dinga roƙa ma gafaran Allah matukar ba a hana ni ba shine la as la astaghfiranna laka ma lam anna anka wallahi zan dinga nema ma Allah ya ma gafara matukar ba a hana ni ba fa anzalallahu azza wajal to sai Allah ta'ala take saukar da wannan aya Allah yake cewa ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Allah ke cewa bai kamata da annabi bai dace da annabi ba wallazi na amanu ko wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushriki su dinga nema mushrikai gafaran Allah bai kamata ba bai kamata annabi ba ko mai imani ya zauna ya dinga nema wa mushrikai gafara abin Allah wannan bai kamata ba ana gane ku sai Allah ce walau kanu uli qurba ko da makusancin su ne ko da shi mushrikin makusancin annabin ne ko makusancin mai imani ne duk da haka bai kamata ba bai dace ba min ba'di ma tabayyana lahu bayan ya bayyana gare su shi annabin ko masu imanin annahum ashabul jahim so su mushrikan sun zama yan wuta ana fahimta kunga wannan ayar qat'an sai ta zo da maganar hana manzon Allah nema wa Abu Talib gafara kaman yanda shi ma Annabi Ibrahim alaihi salam yake nema wa babansa gafara Allah ya hana shi shin da yace la astaghfiranna laka rabbi innahu kana bi afiya hakika baba zan nema ma gafarar ubangiji da domin ubangiji na mai yafiya ne shi ma da karshe an ce an hana shi domin mahaifinsa shi ma ya mutu ba musulmi ba to kun wani ita ce alaka tsakanin Allah da mutum duk girmanka duk alakarka da wani to babban abin da zai sa ku zauna lafiya da Allah shine musulunci amma duk inda ka kai da mutum matukar kai ba musulmi bane to Allah ba ruwansa da kai ba zai ma wata alfarma ba ku duba dai waɗannan manyan bayin Allah guda biyu ya ishi kowa misali a kansu annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mutum mai daraja ko halitta ma halitta mai daraja ta daya abun Allah duk abin da muka sani na halitta da abin da qur'ani ba mu labari da abin da ba mu sani ba da abin da ya koyi da abin da ya bayyana in dai Allah ne halicci to manzala shine gaba da shi shine gaba da komai matsayi da girma da daraja da kima abun Allah amma yau ga babbansa zai mutu ko ya mutu a layin da ba layin musulunci ba kuma manzan Allah duk da wannan matsayin nasu da girmansa da kimarsa a gun Allah kuma Allah ya hana shi nema wannan mutumin gafara a gun Allah kuma yi jogana ga annabi Ibrahim alaihi salam shi ne mai matsayi na biyu bayan ma'aikin Allah kafatanin halittun Allah gaba ɗaya bayan annabi Ibrahim alaihi salam shi ne mai matsayi na biyu a duk abin da Allah ya halitta a duniya da lahira amma shi ma ga mahaifinsa ya mutu kafiri kuma shi ma Allah ya hana shi nema masa gafara ba kun bayyanta to kaga wannan zai sa kowa ya shafa kansa ba duk alakar ka da mutum a duniya wallahi ya taimake ka kai musulunci kai imani amma har in an zo gargarar mutuwa ko ka mutu ba abin da zai yi ma ba abin da zai yi ma ga matan annaba guda biyu su ma misali akan wannan annabi nuhu alaihi salam farkon manzo ga annabi lutu alaihi salam duk matansu Allah da nassin alkurani ya ce yan wuta ne ku duba da kusanci irin na mata da miji kusanci irin na mata da miji mijin annabi ne manzo ne Allah iya masa wahayi amma ga matarsa ta mutu za ta bi wuta wa taraballahu masalan lillazina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut yace kana ta tata abidaini min ibadina salihin fa kana ta huma falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dakula nara ma addakili ai san annara ko wuta kenan Allah ce ga misali matan wa'ansu bayina bayina masu girma ga misalin batan suna sai Allah ce imra'at nuhin matar annabi nuhu wa mar'ata lut da matar annabi lut alayhi salam Allah ce sun kasance karkashin manya-manyan bayi na mutanen kirki Allah ya jinjina wa annabawa mutanen kirki ne amma fa kana ta'uba su wannan matan sun ha'inci annabawa sun ha'inci mazajen nasu Allah yake cewa sun ha'ince su falam yuguniya anhuma min Allah shay'a wannan annaba guda biyu ba za su amfanarwa da matansu komai a gun Allah ba matsayin annabin da darajarsa ba zai sa wannan darajar shafi matar ba bayan ta mutu a matsayin kafira ana ganewa daga ƙarshe ma sai Allah ce wakila da kulan nara ma'addakili a lahira za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ana gane misali kuma Allah da yake ahkamul hakimi da ne ya fi kowa adalci shi kuma ga matar fir'auna za ta fi aljanna fir'auna dai kowa ya san irin ta'addancin da fir'auna ya duniya ba a samu mai mulki da ya kwatanta irin ta'addancin da fir'auna ya bayan kasa har yau amma ga matarsa ta yi imani kuma Allah ya ba ta aljanna darba Allahu masalan lillazina amanu imra'atu fir'aun iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin Allah ce ga wani misali matar fir'auna mai imani ya Allah kira ta mai imani matar fir'auna amma mai imani inji Allah Allah ta'ala yake cewa a matar fir'auna wa daraballahu masalan allazina amanu maratu fir'aun iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna lokacin da ce ya Allah ina roƙonka gina min gida a aljanna ka gina mai gida a aljanna ya Allah sannan kuma ta ce wani jini min fir'auna wa amali ka tseratar da ni daga sharrin fir'auna da aikinsa sannan wani jini min laƙumi zalimi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin azzaliban mutane ka tsare ni daga fadawa cikin azzaliban mutane ya Allah ana ganewa to kun ga wannan ya nuna mana adalci irin na Allah duk wanda ya yi wa Allah ɗa'a ya bi shi to Allah zai mai sakayya duk kuma wanda yake Allah yi wa Allah butulci to shi kuma wannan bawan Allah Allah zai kama shi an bai wannan wannan ya ishe mu buga misali mala yake cewa ga abin da ya faru sai Allah ta'ala yake cewa a innaka la tahdi man ahbabta babu shakka ya rasulullah kai ba za ka shirar da wanda kake so ba wa huwa a'lamu walakin la yahdi man yasha'u Allah shi ne ke shirya da wanda yake so wa huwa alam bil muhtadin Allah kuma shi ne mafi sani ga shirin bayinsa ana ganewa kun ga adam ma kai ta roƙon Allah shirya kai ta roƙon Allah shirya shiryan nan kuma kai fatan ka mutu a kanta akwai mutane da yawa za a gansu a shirya ke tsakan tafarki madaidaici amma wajen mutuwa sai kafa su ta zame su mutu ba musulmai ba ana ganewa akwai kuma wanda za a gani cikin wani irin yanayi kare na shi kana ganin makamar Allah ba zai yafi masa ba in kuma Allah ya so sai ya yafi masa sai zama dan aljanna karshen ake ruwa wal aqibatu lil muttaqin akwai wani babban malami ana ce masa wani malami ne a Misra ya ce limamin azhar naje na bada wata kissa ta Sheikh Abdul Qadir Jilani ana fahimta ya zo wucewa sai wani mutumi ya tau da almajararsa a shek a hawa wani albukadar jilani shi kuma wannan bawan Allah kamar mutum ne wanda ya sha kayan baye ana ganewa sun zo wucewa ta wajensa sai shi wannan mutum ke ya abdul kadir arabuka kadirun sai ce na'am rabbi kadir hallau sai sake maimaita masa ya abdul kadir wa rabbuka kadirun ya kai abdul kadir ubangijinka mai iko ne yace na mai iko ne a karo da uku da yace ya abdul kadir rabbuka kadirun ya kai abdul kadir shin ubangijin ubangijinka mai iko ne sai fadi yake kuka yake cewa eh ubangiji na mai iko an fahimta to sai almajirin suke tambaye su to malam mun ga amma tambaya ta farko har murmushi kai kuma nazarin tambayar ɗaya ce amsa ɗaya ka bayar ta biyu haka amma ta ka faɗi kana kuka yake to a tambayar wannan bawan Allah ta ɗaya abin da yake cewa shin ubangiji na mai iko ne da in ya tuba zai karɓi tubansa sai na ce kwarai ubangiji da mai iko ne a yau ka tuba Allah zai karɓi tubanka an bayyana a karo na biyu da ya ce a rabuka kadirun iya nufin shin ubangijinka iya da ikon ya mai da ni kamar ka ni ma da zama malami ana bi na ana ɗaukar ilimi a gona duk da iya cikin kayan maye ba iya cikin maye yake faɗa magana nan sai yake murmushi ki ce Allah mai iko ne akan wannan Allah mai iko ne Allah zai iya mai da kai fiye da ni ma yace ana ukun dawo ga ina kuka iya nufin cewa ubangijinka iya da iko ya mai da kai kamata ka dawo iri na mai shan kayan maye mai kaza mai kaza ya ce da yake na san girman Allah sai nake kuka nake ta ƙwarai ubangijin iya da iko ya mai da ni kamar ka kunga wannan su ne masana Allah ke masana Allah na gaskiya Allah iya da iko akan komai tun da ya ce innahu ala kulli shay'in qadir magana ta kare ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je yakin Badar ya tsugunna ya dinga roƙon Allah ya Allah idan aka halaka mutanen nan ba wansu masu mabauta a bayan kasa sai na abakar ya zo bayan sai ke ce ai ubangijinka ya ji ya Muhammad ubangijinka ya ji ya Rasulullah sai ke cewa wallahi na san Allah zai iya dauke nasarar da goma ya ba su kuma abin da za yi ana fahimta zai iya dauke nasarar a goma ya ba kafira kuma ba mai cewa kala waye sai fada so da ka yadda da ikon Allah sai ka zauna lafiya ba abin da ya fi ƙarfin Allah a wannan rayuwa babu shi duk abin da kake gani iya da girma a idan yake da girma amma abin Allah ba mai girma ba ne bai ma kai a kalli shi ikon Allah ne ba mun karanta a ƙur'ani ƙur'ani ya ba mu labari ba kafirai na lokacin annabi salihu alaihi salam suka ce ba za su yi imani da annabi salihu ba har sai wani ƙatoton dutse dutse ba sai dutse nan ya yi naƙuda raƙuma ta mace ta fito da yadda tana binta baya wannan su ne shirin su kawai in haka bai faru ba kai ba annabin allah ba ne bai biyar da kai ba ku duba wannan aiki in ba allah ba zai yi tsaki zai yi wannan ko wani rufa'ido ko wani tsaki zai yi wannan ba zai yi ba amma da yake allah ya nuna shi ne mai iko akan komai annabi salihu ya roƙi allah ya ce allah ga buƙatar mutane ba kuma ina zato in hakan ta faru za su musulunta sai Allah ya tafiye na karba zai zai faru suna tsaye suka da dutsen ya kama kamar naƙuda iya rugugi a take sai ga taguwa ta matarwa kuma ta fito daga dutsen kuma ta fito da yadda tana binta a baya kuma su ga ikon Allah kuma musulunta duk da haka kuma ita wannan taguwa take bi unguwa-unguwa ake dinga tatsan nonanta ana sha in ta zo wannan jakshin ɗin ta tsaye duk ariyar nan za ta tatsa nono iyayensu su yi amfani da hitri gaba kuma haka take zagaya duk garin take zagaya da ita tana binta a baya to in ba Allah ba zai iya wannan daga cikin abin da zai ƙara nuna ma Allah Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya zaune a garin Makka kafirai suka ce da shi ba za mu taɓa yadda da kai ba a matsayin annabi har sai wata ya sako daga sama a gabanmu ya zo gabanka ya tsage gida biyu rabin ya shiga ta nan damanka ya fito ta hagu ɗaya rabin ya shiga ta hagu ya fito ta dama ko muna gani su tafi sama je su haɗe da junansu sai haka ta faru sannan za mu imani da kai in ji kafiran maka suka faɗa manzan Allah wani shi ne Allah ya sako da aya ma iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar hakika kiyama ta kusa tsayuwa yayin da wata ya kici gidan biyu manzo Allah ce haka ke bukatar ku suka ce eh sai ce to wata sako a gaban su suna gani watan ya sako ya zo gaban manzo Allah watan ya rabi gidan biyu ɗaya rabin ya shiga ta nan ya fito ta nan ɗaya ya shiga ta nan ya fito ta nan kuma suna gani watan ya koma sama ya haɗe suna gani ya tuna maganar imani wa in yarau ayatan yuqridu wa yaqulu sihrun mustabi Allah ke cewa in yarau ayatan idan Allah ya nuna musu wata mu'jiza yuqridu yes kauda kai wa yaqulu sihrun mustabi wannan ai sihiri ne ya za a ce wata ya tsage ya fado ya fashi a gaban ka wannan ai sihiri ne ba mai yadda ba sihiri ne sihirun mustabi fakazzabu wattaba'u ahwa'ahum suka karyata manzon Allah suka bi soyayya zuciyarsu an fahimta ikon Allah na gaba da ya kamata mu kankance da ikon Allah in an ce Allah ka sallama masa annabi Musa alaihi salam mun san irin gwagwagwa da suke da fir'auna yi ƙarshe dai ƙarshe fir'auna ya tusa annabi Musa da sahabban annabi Musa a gaba akan aje a kamo su a dandake su gaba ɗaya a gama da su annabi Musa da ya jaka suka fita bayan gari da shi da mutanensa suka fita fir'auna sa aka hau kayan dokuna da abin nan kayan yaki aka bi su a baya fir'auna gashi da mayakansa dubbai da makamai annabi musa yan kaɗan da mutanensa gabansu kuma ga koyi bayansu ga fir'auna sahabban annabi musa suka ce inna la mudrakun ai arziki ma ai mun gama yawo kawai bayan da zamu ga kogi gabanmu ga fir'auna bayan sai annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi yace a ku daina wannan magana ubangiji na iya tare da kuma zai ba mu mafita ku duba karfin tawakkali da karfin tauhidi idan an ce ma wannan halin da ake ciki zai wuce kai rangar kana ganin ba zai wuce ba wanda me a ciki me shi wannan yanayin da ake ciki me agun Allah wannan cikin kiftawar ido waɗannan azaliman duk Allah zai kai su ko ba zai iya ba zai iya duk wani mugu azzalimi da ya hana mutane zaman lafiya wallahi cikin sakan ne Allah zai gama da shi ba shi kenan ba kuma Allah in yaso sai ya kame tausan ya bashi mulki ku yadda da Allah kawai annabi Musa ya ce a'a kar ku ce mun halaka Allah iya tare da mu kuma zai ba mu mafita annabi Musa iya rufe bakin sa sai Allah ya ce Musa wannan sandar da ke hannunka idan ka je kogin nan ka bige kogin da sandar abinda Allah ya ce masa kenan idrib bi asakal haja idan ka je dausan da bigiruwar kawai annabawa da yake sun fi kowa sanin Allah annabi Musa bai tambaya ba dan ne me zai faru kawai ya ji Allah ya ce zai yi iya daukar sanda ya bigiruwa fanfalaka fakanu kullu firkin katudul azim iya bugun wannan ruwan da sanda sai ga hanyoyi sun bayyana kan ruwa hanyoyi isnata ashar za'ina hanya goma sha biyu ta bayyana akan ruwa gashi nan lainon hanya mai kyau annabi musa suka hau wannan hanyar a cikin ruwa ba suka tafi da mutanensa sun je ƙarshe mutumin annabi musa na ƙarshe ya fita daga ruwan shi kuma nan mutumin fir'auna na ƙarshe ya shigo cikin ruwan sai allah ya ce to ruwa shanye musu sai ruwa ya ƙasa da su shi kuma har gaba da yau magana ta kasa wannan in ba allah ba da ikon allah da zai yi wannan kwaltar da annabi Musa ya auta haye shi ita fir'auna ya auta halaka shi kwaltar da sahabban annabi Musa suka hau suka haye gaci ita mutanen fir'auna suka hau suka dulmiya ita ce dai ita ce dai in ba Allah ba zai iya wani innahu ala kulli shay'in qadir so daga ku yadda da Allah bayan Allah mu yadda da Allah mu gamsu da shi in dai an ce Allah magana ta kare kawai shine mai iko akan komai duk abin da kake tunanin ba zai yi ba zai yi wallahi abun Allah bai kai labari ba bai kai labari ba bai kai labari ba ana fahimtar wannan kai dai abin da ake so da kai ka yadda da Allah ka bi dokokinsa ka yi cikakken imani da shi ka guje wa abin da ya haramta ba idan kafarka ta zame ka saba masa ka tuba idan karfarka ta zame ka mai ba da bi isi gibadi abin da Allah yake bukata kenan ka kyautata alakarka da Allah sai ka samu jin daɗin zaman duniya ba wanda zai baka tsoro a rayuwar nan ko ba abin da zai baka tsoro akwai wani magabaci da can lokacin su shi ma an yi irin wannan yanayin tsadar abinci da wahala abinci aka je aka sami yake ce akar mu kallawa abu fa yayi wahala fa tsada ta yi yawa ce a to lokacin araharwa yake bani abincin aka ce ana ce yanzu ban yi zai bani me abin da tari ko Allah da ya bada can shine iyalan ko bai mutu ba iyalan kuma ya san da zamana an fahimta to kai ma kai wannan shi yasa manzon Allah yake fada cikin hadisin Imam An-Nawawi yake cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzaqa at-tayr da a ce za ku dogara ga Allah matukar dogaro ga Allah inji manzon Allah yake fada mana yace wallahi da Allah ya muku arziki irin yanda yake wa tsuntsuwa ya sahabbai suka tambaye su ya Allah ke arzikin su sai manzo Allah ke ta tagadu kimasan wa taduhu bitana tsuntsu zai wayi gari ba shi da komai a cikin sa ne kimas yunwa ya duk ya ciki abin da ya ci kuma ba shi da sto a gidansa ba shi da rumbu ba shi da shago ba shi da kofa ba shi da account ko tsuntsu ya da wannan ba shi da komai amma kafin magarba ya cika cikinsa ya ƙoshi kuma kullum aka yi kuma da za ka kawo mashi ka auna ba za ka same da walsa ko ba za ka same da hawan jini ba ba abin da za ka same kai ya ma fi ka lafiya kai mai akawun ɗin da rumbun da waye duk ya fi ka lafiya to wannan shi ne babbancin tawakkali sai ga mutumin da bai kai ka samu ba ka samu ka ɗari wallahi bai kai samu ɗaya cikin ɗarin naka ba amma bai kwanciyar hankali tawakkali ne wannan kai kuma duk samun ka inda ya baka da tawakkali kullum a cikin talauci kake kullum a cikin fargabar zuciya kake yasa dogaro ga Allah iya cin abin da ke karawa dan adam nutsuwa da zaman lafiya a duniya ka yadda Allah nan shine Allah ko manzon Allah ya ce kafin Allah ya halicce ku ya halicci duk abin da za ku da abin da zaka ci da arzikinka da tufafinka da kwanakinka da me za ka mallaka me za ka haifa me za same ka me za ka samu kafin ma'ala halice ka ya gama wannan in ka zo duniya kawai program ne biyu za ka yi kawai ba ka isa ka canja kan kawai ba hadisi na hudu ya tabbata mazala ke cewa ɗayanku ana tattara halittarsa cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutsufa ko kwana arba'in iya nutsufa sannan ya koma gudan jini sannan ya koma tsoka kwana arba'in arba'in uku sannan mala'ika ya turo mala'ika ya busa masa numfashi ana ganewa mala'ikan da ya busa masa numfashi sun mayu umaru bi arba'i kalimati Allah ta'ala sai umarci mala'ikan da kalmomi hudu da za su tabbatu a kan wannan bawan da Allah zai halitta daga ran da ya fito duniya har da zai mutu manzan Allah ya ce Allah zai ce mala'ika rubuta masa bi ka tabi riziki mala'ika ya rubuta wa na bawan arzikinsa abinda zai mallaka duniya mala'ika ya rubuta ma abinda za ka mallaka sannan ajili mala'ika rubuta mai shekara kaza zai da kwana kaza da wata kaza mala'ika ya rubuta wa amali Allah ce mala'ika rubuta masa aikin da zai a duniya aiki irin kaza zai mala'ika ya rubuta sannan shaƙi na sa'id zai mutu ɗan aljanna ko ɗan wuta Allah ce mala'ika rubuta masa kaza wannan fom ɗin an cike kowa kuma wallahi duk dace da take fom ɗin ake bi ba kai saka canja ba ba alteration ba gogewa ba sakewa to in ka fahimci wannan me zai dame ka nan rayuwa shi wannan arzikin da ake ta mutuwa a kansa Allah ya rubuta ma naka ya rubuta mun nawa ba zan ci naka ba za ka ci nawa ba kowa na sannan zai ci iya abin da kuma Allah ce mala'ika ya rubuta ma wallahi baka isa ƙara baka isa ka rage ba wannan shine abin da ya kamata kullum mu dinga tunawa kuma wani sha'anin rayuwa idan ka tada hankalinka kace sai ka nemi dukiya ta hanyar haram in dai har ka mallake din ta zama taka to in ka kwantar da hankalinka ma ta haraza da zame ka in dai rabon naka ne in dai rabon ka ne Allah ya tsaga rabon ka ne wallahi ka kwantar da hankali hani an mari a da zame ka kai dai ka tashi kai yunkurin nema duk abin da ake nema ta hanyar halal amma karka ci da zuci ka ci haram in ka mallaki abu to Allah ta'ala in dai ya kaddara mallakar ka ne to a hanyar halal ma za ka mallake shi duk yawan sa Allah ya samu dace saboda ka mu ƙara jaddada alakar mu da Allah sai Allah ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna la yahdi man yasha هو أعلم بالمهتدين الله شيء ما بيسني جوا الناس كشريعة سي مسائلكم الأولى مسألة لفرقو تفسير إنك لا تهدي من أحببت من تفسر وانا آيركم الله الله yake cewa ya rasulullah kai baka shirye da wanda kake so walakin Allah ya hadi mana shawo Allah shine yake shirye da wanda yake so as-saniya na biyu tafsir qawlihi fassara fadin sa shi Allah ta'ala da yake cewa ma kana lin nabi bai kamata ga annabi wallazina amanu kuma ga wanda suka yi imani su ma an yastaghfiru lil mushrikeen su dinga nema wa mushrikai gafara a gun Allah walau kanu uli qurba ko da wannan mushrikan su zama to dangin su ne yan uwansu ne na jini min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana cewa su waɗannan mushrikan sun mutu akan shirka kuma sun mutu yan wuta to ba za a nema musu gafara suratul tauba aya mai namba ta 113 as-salisa mas'ala na uku وهي المسألة الكبرى الكبيرة إذا مسألة قوم في جرمة تفسير قوله فسر فقد سديكي قل لا إله إلا الله يا عام قل لا إله إلا الله يا بابك لا إله إلا الله lokacin da Abu Dalib zai mutu manzo Allah ke faɗa masa wannan kalma ka faɗi wannan kalmar ya babba ka ce la ilaha illallah idan ka faɗa shikenan zan tsaye ma akanta a gaban Allah ba za a maka azaba ba ana ganewa bi kilafi ma alaihi man yadda iya al'ilma saɓanin waɗanda suke da'awar cewa ba za a ce mutum ya faɗa ba sai dai a dinga maimaita kalmar shahada a gunka in Allah ya sa ka ci ka ɗauka ka yi wa'an sun yi da'awar haka wasu kuma sun ce a ce daga abin da mazan Allah ke ba za ka yi kaga ɗan uwanka iya gargarar mutuwa wa na ka ce la ilaha illallah wa na ka faɗi la ilaha illallah wasu malama sun ce za a yi wasu kuma sun ce za a dinga maimaita kalmar shahada ne har Allah ya sa ya ji ya dauka yayin shikir ana fahimta arabi'a anna aba jahal wa man ma'ahu cewa shi abu jahil da shi da wanda yake tare da shi ya arifuna muradun nabi sallallahu alaihi wasallam sun san manufar manzon Allah sun san idan ya mutu da kalmar shahada to ya tsira in ya mutu da kalmar shahada to ya tsira ba zai samu azabar wuta ba iz qala li rajulin lokacin da ya faɗa wannan mutum ƙul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah maza Allah ya faɗa masa ka ce la ilaha illallah fa qabaha Allah min Abu Jahl malan sai ke cewa kamar Allah ya bakanta Abu Jahil ya bakanta tunaninsa a'lamu minhu bi asli islam shi Abu Jahil ya san asalin musulunci ya san kalmar shahada ya san duk wanda ya ce la ilaha illallah to shi ke da ya zama musulmi shi kuma iya bakin cikin ya mutu a musulunci ana fahimta yasa yake cewa a targabo an millati abdul mutalib yanzu zaka daina kwadayin addinin iyaye da kakannu zaka mutu a addinin yara shikenan sai ya mutu kaddara ta riga ya bata alkamisu to biyar a yake cewa jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalagatuhu fi islami amri manzo Allah ya yi kokari ne jidd ya ta kokari ya kai ƙololuwa ya kai matuƙa wajen ya ga aminsa ya musulunta babbansa ya musulunta kunga wanda shi ne halarci da kuma abin da musulunci ke nuna mana kula da yawantaka ana fahimta abin nan guda biyu ka yi ƙoƙari karka mutu da bayansu yawantaka zumunci da kuma mai da alkhairin da aka yi maharayuwarka ana fahimta amma karka yi tage ɗirama mugunta karka yi wannan wannan karamin mutum ne ya ce wallahi sai na rama an ya mun kaza wallahi sai na rama wannan karamin mutum ne amma babban mutum baya ramo shi ne kai dai kai kokarin rama alkhairi duk mutumin da ya ma rana a duniya ya taimake ka ka roki Allah kai ma kamai wata rana ka muka mutu an bai zalla to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya duba abu guda biyu ne shi yasa yayi ta kokari ya kai matuƙa ya ga abu ɗalibi ya mutu saboda mai na farko ɗan uwan babansa ne akwai alaƙa ta jini na biyu kuma ya taimake shi ya taimake shi ya ba shi kariya ya dafa masa ya hana a cutar da shi iya tuna wannan abin guda biyu ya sa mazan ala hankalinsa ya tashi da ya ga abu ɗalibi zai mutu ba musulmi ba iya tuna wannan abin guda biyu zai yi amfani da damarsa da ƙoƙarinsa amma kuma ya yi ta yi kuma kaddara Allah ta riga ta shiga gaba Allah bai yadda zai mutu a musulunci ba ana fahimta ya sake ce jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa balaga tawfi islami amhi yadda manzo Allah ya ta kokari ya kai goro ya kai mari ya ga aminsa Abu Talib ya mutu da kalmar shahada kuma Allah bai so ba as-sadisa na shida الرد على من زعل إسلام عبد المطلب wa aslafihi wannan hadisi ya nuna mana akwai raddi da mai da martani kan wanda suke rai cewa abul mutalib ya musulunta da shi da mabiyansa shi da aslafihi mabiyansa ko abin nan mabiyansa akwai masu wannan da'awar cewa ai ya musulunta da shi da mabiyansa gaba ɗaya musulmai ne a hadisin yana ba su musulunta ba ana ganewa ba su musulunta ba as-sabi'a na bakwai kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai nema masa gafara din amma falam yaghfir lahu bai nema masa ba domin Allah ya hana shi nan kuma ku duba yanda manzon Allah yake bin umarnin Allah kuma yace wallahi duk da ka mutu ba musulmi ba san roƙa ma gafara matakar Allah bai hana ni ba kuma Allah sai hana shi umarnin Allah shi za a bi ana gane ku da ya ce zai nema masa gafara Allah ya ce a'a bai kamata ka nema mushriki gafara ba daga na koma zala bai nema masa gafara bal nuhi an zalika maza ala an hana shi nema masa gafara ne waccan ayi da muka karanta ta cikin suratul tauba an gane ko as-samina na bakwai mudarrah ashabi su'al al-insan malaci cutarwa da munanan abokai suke wa mutum kun ga abu tsari ba don kaddara ta riga fata ba da a ce waɗannan mutane guda biyu ba za kusa da shi akwai yiwuwar ya mutu akan musulunci an fahimta amma da kaddara da kuma sababinsu da sababinsu amma yanda abu tsari yake son manzan Allah a zuciyarsa a ce shi da shi suka kasance kuma ƙarshen rayuwarsa kenan to abinda manzon Allah ya dora shi aka wada da yi domin su ai gaskiya ne ba ƙarya ba ana fahimtar wannan saboda ka wanda sai ma rike ta kuga illar munanan abokai kenan yasa imamu zarnuji yake cewa la tasal anil mar'i fasal an qarini wa kullu qarini bil makarin yaqtadi ya ce karka tambaye mutum direct ya ce ya halin wannan ko wannan waye a cikin mutane a ka nemi abokinsa domin aboki iya kwaikwayon abokinsa wajen ɗabi'unsa ana fahimtar rana saboda ka aboki da mutumin kirki riba ne kuma aboki da mutumin banza hasara ce duk yadda za ka yi malamai suke cewa in za ka yi abota irin tight pen ɗin nan to ka dage ka yi da wanda ya fi ka nagarta ta kowace bangare rauninka sai kana ɗan ɗosunan wani abu a rayuwarsa ko a makaranta ne ka lazimta abokin ka yi abota da wanda ya fi shi ƙoƙarin karatu ana fahimta ya yi abota da wanda ya fi shi ƙoƙarin karatu to wannan ƙoƙarin zai iya fusgarsa shi mai zama wani abu in addini za ka yi ka dinga kwaikwayon wanda ka san ya wuce ka sosai game da addini haka ake so a rayuwa amma kullum kai aboki kuma ƙasa da kai a nagarta to zai iya jawo darajar ƙasa kuma shi aboki iya da tasiri ga rayuwar mutum iya tasiri ya sa ma ke sha in abota ta yi daɗi har aljanna ake zuwa da ita al'akilla yau mai izin ba'atum li ba'adin a tuwun ilil mutaƙi duk abokan juna in ji Allah za su tashi a fagan alƙiyama suna la'antar juna suna zagi sai abotan da suke abota don Allah a duniya idan kun yi abota dan Allah kun haɗu dan Allah kun rabu dan Allah akwai yiwuwar Allah ya saku aljanna tare kun ga a hadisin can ma na Abu Huraira wanda yake yake cikin Bukhari da Muslim na sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu akwai rajulani ko tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi mutane guda biyu suka yi abota dan Allah suka haɗu akan gaskiya da addinin Allah kuma in rabu su ta zo masu karbu a kan wannan to waɗannan su Allah ya musu alƙawarin inuwantar da su a inuwar a rashin Allah gobe da kiyama yasa abota tana da tasiri da yawa wa'ansu abokan sun shirya da wa'ansu abokan da yawa wa'ansu abokan kuma sun halakar da wa'ansu abokan ɗan adam iya tasirantuwa da aboki iya tasirantuwa kula da kai da yaranka kada ku yi abokai ba mutane kirki ba ku dinga abokantaka da mutanen kirki wanda za ku dinga ɗosanar alkhairi a jikinsu ana fahimta lalle ilalla abokai na shari suna da illa kuma suna haifar da wa ɗan adam ci baya a rayuwarsa na goma istidlalul jahiliya bizalika istidlal aljahiliya bizalika kuma yau na tara kai mudarrat ta'zimul aslaf wal aqabir hadari na na ta'azim al-aslaf wajen girmama magabata ko da kan mata suke da manya kun ga abin da abu jahil da shi da abdullahi bin abi umayya suka faɗa wa abu ɗalib suka ce masa a targabu an millati abdul muttalib hiskilu na masa iyaye da kakannu ba karka ba su ba kaga kan mata suke yi shine ittaba'a man qad salafa adad dalal su dama daga cikin bin jahiliya akwai bin magabata ko akan mata suke kaga suke nuna masa girman magabata kuma kan bata su kaga ilalle ilalla magabata ana bin su akan daidai abinda suka yi kuskure kuma za a bi su akan shi an fahimci wannan duk inda magabaci yake haka yi daidan sa za ka ɗauka kai aiki kuskuren sa kamar yadda Allah ya fi masa amma ka san kuskure yayi dan girman sa ko magabaci ne ba za ka gino akan kuskuren sa ba zai yi ba musulunci bai zo da wannan to kun ga ta'azimul aslaf wal akabir kenan iya da illa matukar sun mutu ba akan daidai ba al'ashira istidlalul jahiliya fi zalika ga Abu Jahil da wancan Abdullah bin Abi Umayya sun istidlali da wannan suna kafawa Abu Talib hujja cewa zaka mutu akan addinin yara ka bar addinin iyaye da kakannu ana fahimta na 11 alhadiya ashara ah ash-shahid li kaunihi al-a'mal bil kawati wannan zai kara fito da abu fili abinda manzo Allah ke cewa innamal a'malu bil kawati shi ayyukan ɗan adam rizal ɗin ƙarshen ake ɗauka rizal na ƙarshe to da shi Allah zai mai hisabi ya gobe alƙiyama yasa kullum fatan cikawa da imanin abu ne mai kyau ƙarshe mai kyau ɗin na abu roƙo ne abun Allah dan ƙarshe shi ne wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau iya gun masu takawa Allah ya sa mu na cikin su ƙarshen dan me ka cika akan me ka mutu ana ganewa yasa manzo Allah ke ce yub'asul mar'u ala ma mata alai dan adam ana tahin saka abin da ya mutu ne duk abin da mutum ya mutu a kansa da hizda shi gobe kiyama akwai wani bawon Allah an je aikin haji lokacin manzo Allah sai fado daga kan rakumin sa sai rakumin ya taka shi mutu ana talbiya ana labbaik allahumma labbaik ana aikin haji sai manzo Allah ke ce ku je ku binne shi da wannan iramin nasa da komai yub'as yawmal qiyamati mulabbiyan ya ce idan kiyama ta yi iya labbaikan lawan malabakar da shi haka maza Allah ya fada kaga a ce duk abin da mutum ya mutu a kansa da hizi ta shi ya sa karka yadda ka ba wa sabon Allah lokaci a rayuwa ko minti ɗaya ne ba ka san wane ne minti ƙarshen ka da rayuwarka ba yiwuwar ka ba da wannan minti ɗin ka shagalar sabon Allah kuma ka mutu kuma akwai yiwuwar ka ta kan wani abu da ka biya sabon Allah minti talatin awa ɗaya ka je ka zauna a dinga sharholiya wannan ba aiki mai imani ba ne in ba ka yi da ka tuba ka roƙi gafaran Allah haɗarin shi ne ba wanda ya san wani tayin ne ƙarshen rayuwarsa a duniya kuma aikin da ka mutu kana yi da shi za ka tashi gobe da iyali inna mal'amalu bil kawati ana fahimta kun ga shi abu ɗalibi ya mutu kan addini yayi da kakari saboda in ya tashi kiyama akan wancan layin zai tashi zai tashi akan layin addini yayi da kakari li'annahu law qalaha la nafa'atu da ya faɗa kalmar shahada da ta amfana da shi amma bai faɗe ta ba asaniyatu ashara na goma sha biyu haka ne a ta'ammul fi kibir hadhihi shubha fi qulubi dallina li'anna fi qissa annahum annahum yujadiluhu illa biha illa bima ma'a mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها ما كيتا مسألة قوم شابيو التعمل كبي أهنكلي كيتا كثنسن في كبر هذه الشبهة wajen wata shubha mai girma da ake so a gina karkashin wannan kissa din fi qulubi dhalin wanda take kan zukatan batattun mutane li'anna fil qissa domin a cikin wannan kissa ta mutuwar Abu Talib da zuwan manzon Allah kansa da kuma samunsa da yi da waɗancan manya-manyan kafirai Abu Jahil da Abdullahi bin Abi Umayya a cikin wannan kissar injimalan annahum lam yujadiluhu ba su yi jayayya da shi ba ba su yi jayayya da manzon Allah su dai sun yi jayayya da wa da Abu Abdul Muttalib sun ce kar ya faɗa amma abin da manzon Allah ya faɗa ba su musa masa ba ana fahimta shine lam yujadiluhu illa bi ma ma'a mubalagati sai eh illa bi hal illa biha ma'a mubalagati sallallahu alaihi wa takririhi ba su tsoma baki ba akan abin da manzan Allah ya faɗa wa Abdul Muttalib abun Abu Talib kai Abu Talib ba su yi jayayya ba sai da suka manzan Allah ya matsa ya am qul la ilaha illallah ya am qul la ilaha illallah ya ba ce la ilaha illallah to ba su ja da shi Abu Talib ba sai da suka matsawar manzan Allah akan kalmar shahada wa takaririhi da maimaitawarsa fali ajli azmatiha saboda girman kalmar otuhiha da fitowar tafiye ita kalma ɗin inda hum a wajen sun san kalmar ai aya cikin surtu safat ne Allah ta'ala ke cewa iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun idan an ce ku ce la ilaha illa Allah su girman kai domin sun san ta ai sun san kalmar in suka ce la ilaha illa Allah to sun san abin da suka bada sun san sun ce ba abin bauta kab a duniya in ba Allah ba kuma suna da gumaka sun sani larabawa ne sun san ma'anar kalmar yasa ba za su faɗe ta ba a fahimta to sun sar ma'anar sun san yadda kalmar ta fito fili watuhi ha inda hu abu ne karra a gunsu amma ik ta saru alaiha ya suka taƙaita ba su faɗa ba kuma ba su bar abu ɗalibi ya faɗi ta ba kun ga wannan shi ma iya daga cikin abin da ibn taymiya ne ko imam al-barbahari yake cewa ita al-arabiyyatu min ad-din wala buta minha sanin kalmomin larabci to iya cikin fahimtar addini wajibi ne ka yi ƙoƙarin sanin basic abubuwa na larabci kun ga wannan saninsu ga kalmar ya sa zuba ba su faɗa ba domin sun san ma'anar ta yi sun san in sun faɗa to sun bar addini iyaye da kakannu sun watsar da shi ana gane da kyau kuma wani abu na biyu hallau duk da cewa lokaci ya za mu tsaya da insha Allah akwai abubuwa da yawa da yake da 'yan boko a nan da yawa orientalist sun shigo da shirme da tarkace a cikin addini suna shigowa da shi da zummar abin addini ko ba addini ba suna kirkirar hesi larabci hesi ba matsayin hadisi ko ba hadisi ba akwai su dewa wanda in ma ban karanta ba za ka ji ana matsawai irin su hubbul watsanin na iman san ƙasa iya cikin addini kalma ce ba hadisi ba irin su yauma saumi kuma yauma nahariku ran da aka dau azumi to ranar ita ce ranar layar ku ranar ita za ku yi da ita duk wannan ana ta faɗa kuma an suna ɗaukan abin hadisi ne har ma ne ce manzon Allah ya ce kaza wanda da iya cikin sharrin waɗancan turawan da suka shigo wa addini ta baya suke tafiya da musulman da ba san larabci ko kaɗan ba ana fahimtar wannan wannan shine irin haɗarinsu da kuma irin takaituwar da musulmai yau suke game da larabci ba sa iya koya ba sa iya karanta yanzu da wani za ka rubuta masa zo na kashe ka da larabci ba zai iya karanta musulmi ne shekararsa arba'in hamsin cikin musulunci ko kuma ya haddace fatiha amma ka rubuta masa fatiha da larabci ba zai iya karanta an fahimta ya haddace kaza amma ka rubuta masa da larabci ba zai iya karanta wannan kuma gaskiya na kaso ne na kaso ne mai kyau ka yi zurfi ka zama malami a larabci wannan ba dole ba ne ba aikin kowa ba ne amma abubuwa na addini wajibi ne ka san larabci domin larabcin nan fa daga zarar mala'ikan mutuwa ya zo ma to an daina magana da ko da language larabci za a yi in dai mala'ikan ɗaukar rai ya zo to duk wani yare an rufe aikinsa kabari tambayoyin cikin kabari da larabci za a yi filin hisabi da za a tsaya a gaban allah a yi ta hisabin nan da larabci duk za a yi wani maganganu zaman aljanna da larabci za a yi magana da aljanna to kaga ya kamata ku yi larabci ko yawa kuma za ku yawa za mu samu tsayana insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ban muladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya fi